بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلق من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة مثل تجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس تسمعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك وارفض نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونمكر الساجرين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan harka mai tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu mu da kuma lahiran musamman abin da yake da alaka da sani na ma'anoni na alkur'ani mai girma yau 27 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da daya ma'ana daga makka zuwa madina kenan wanda ya muwafaka da ashirin ga watan Mayu, miladiya dubu biyu da ashirin daidai. Arma ya ja mana aya ta goma sha shida a cikin wannan sura ta Rum, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa amman ladina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'i al-akhirati fa ulaika fil azabi muhdarun ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amma kaga wanda suka kafirce wa ayoyi suka kafirce wa manzanni na turo su na turo musu kuma suka kafirce wa ayoyin da manzannin nawa suka zo musu da shi sannan suka karyata haduwan su ran lahira fa ulaika fil azabi muhdarun to wa'annan bayan Allah to za a bijiro da su ne cikin azaba wanda azaban ne za su tabbatu a cikin ta kenan wannan ayan suna nuna mana duk wanda ya kafirce wa Allah subhanahu wataala bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sannan kuma ya karyata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wanda yake shine alqur'ani wanda la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi ko ko ya karyata ɗaya daga cikin abubuwan da annabawa suka zo da shi kamar misali sharadi na cikin addinin musulunci dole sai ka imani dukkanin annabawan nan da Allah subhanahu wataala ya turo su in kana musulmi kace ni yanzu ban yarda da annabi Isa alaihi salatu wassalam misali to shikenan ka daga musulunci ko za ka ce kai baka yi da annabi Musa ba alaihi salatu wassalam shikenan mutum ya daga musulunci to kenan dole ne sai ya yi imani da su sannan wanda ya zo ya kayyata haduwarsa da Allah subhanahu wataala cewa ai ba wani ba wani lahira kenan mutum ya karanta tashin kiyama cewa ba wani lahira an ga mutum ya mutu a nan Kaduna to zai killa ne ya je Niger ko ko zai killa ya je Niger ko zai killa ya je America ko zai killa ya je India to mawukaci ne karya ne to wanda ya yi haka ɗin kuma kar ya taɓa tunanin kuma ya sha ne a'a yana mutuwa kuma za a nuna masa cewa lalle lalle yanzu ga ka zo lahira daga nan kuma sai a haɗa shi sabon aiki mala'iku su kama dukan shi a rika bijiro masa da azaba babu safi babu dare kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa kan kan Fir'auna cewa annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-saatu arjilu ala fir'auna ashadda al-azab ko Allah subhanahu wa ta'ala yake fa ulaika fil azabi muhtarun wa yana za zaman to matabbata ne a cikin gidan wuta ta jahannama Allah mun tuba Allah ka yafe mu sai Allah subhanahu wa ta'ala yake
وسبحان الله حين تميتون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الله سبحانه وتعالى يكتب الشواف سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تصبحون معنى الله سبحانه وتعالى يكي فسبحان الله كفرتك الله سبحانه وتعالى حين تمسون يا يندكك بما يشي وحين تصبحون يا يندكك kuka yi asubanci ko kuka wayi gari walau alhamdu fis samawati wal ard godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ne daga waɗannan halittun da suke cikin sammai sammai bakwai da sai bakwai washiyan haka nan lokacin lokacin an aka ce alashi malamin suka ce lokacin sallar la'asar kenan wahina tuziru haka nan lokacin da aka yi azhar tsakariya to duka wannan lokacin lokaci ne wanda ake bukatar mutane su gode wa Allah subhanahu wataala menene ma'anar wannan aya Allah subhanahu wataala yanzu yana magana da mu'mine ne ba da wa'ansu yanzu wa'ansu an riga an gama da su tunda an riga an gaya musu makoman su cewa wa amma alladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil azab muhdarun ku mu'minai da kuka yi imani da ni to fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ku yi ma Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi in aka ce tasbihi abin da ake nufi da tasbihi shine tanzihullah tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala da dukkanin abin da bai dace da Allah subhanahu wa ta'ala ba kaka yadda ka ce Allah yana da ɗa kaka yadda ka ce Allah yana da mata kaka yadda ka ce Allah yana da aboki a'a ka tsarkake duk Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkanin abin da bai dace da shi ba shine ma'anar subhanallah tasbih sarki ya tabbata gare ka an gani ko a hakanan hakanan Allah subhanahu wata'ala yana bukatar a siffanta shi da dukkanin siffofi ta kamala duk lokacin da zaka yi magana kan Allah subhanahu wata'ala to ya zamanto kana magana ne da Allah subhanahu wata'ala akan siffa ta kamala kakka yi da kai magana da Allah akan abin da yake da alaka da Allah da magana koko da firici wanda yake akwai tawaya ga Allah subhanahu wata'ala domin mene ai abin da ya faru kenan ga wayancan kafiran Allah subhanahu wata'ala ya tsine musu ko daga sami Allah qul ladina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah yace sanaktum ma qalu Allah yace na ji ko inna mutane da suke cewa Allah talaka ne bayan man Allah yace waye zai bada da shi ko ni ko ranar lahira da lillin kama da ta jama'a sha Allah ma wai talaka ne Allah subhanahu wa ta'ala yace daga sami Allah qul ladina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sanaktum ma qalu za mu rubuta musu wannan maganar da suka faɗa za mu kiyaye ta to kai ma duk maganar da za ta fito daga bakinka ka kiyaye bakinka kar ka yadda ya zama to ka faɗa abin da yake da alaka da ko a yake da alaka da Allah subhanahu wataala ka jingina wa Allah subhanahu wataala ne na kasu ko kaskanci sanan har ila yau ku tsarkake Allah subhanahu wataala ba an ce fa subhanallahi innan ba to ku tsarkake Allah subhanahu wataala da gabanku da safi da maraice yani karka yadda hannunka kai amfani da shi wurin saba wa Allah subhanahu wataala karka yadda hannun naka yace a ya rubuta ko yace akwai wani abu wanda yake za a iya bautawa ba Allah ba suke na ɗaukan tanzili ne a yi ka lura tsarkake Allah ne da hadi la yau to shi kenan mara sai ya maka fa subhanallahi yani sabbihu Allah wa nazihu wa ala shirki wa sahiba wal walad hina tum hina tumsuna yayin da kuka yi marice wa hina tusbihuna haka nan lokacin da kuka wayi gari walau alhamdu fis samawati wal haka nan Allah subhanahu wata'ala ababen da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai shi suke yi wa suke yi masa tasbih walau alhamdu suke kuma gode wa Allah subhanahu wata'ala gami da yabo dare da rana su aikin su kenan yusabbihuna al-laila wan nahar kadan ko yusabbihuna haka Allah subhanahu wataala yake kai kuma fa subhana su kuma wala yaku yusabbihuna al-laila wan nahara la yabsun ka ji da bari aikin su kenan da masu kuma kai ma yanzu da kake ji haka ake bukatar ka ka zamanto kana gode wa Allah subhanahu wataala kana yabansa kana san kyawawan maganganu kan Allah subhanahu wataala ka samu dadi Allah aka san dadi ku ce to ni ina ganin akwai laifin da nayi ma Allah subhanahu wataala ya sa ya zarafshe ni haka domin ne Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani ne girma yana cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abu kyakkyawa da ya same ka to daga wurin Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi duk wani mummunan abu da kaga ya same ka daga kanka ne haka Allah ya faɗa daga kanka ne ka tsaya sallah sosai akwai abin da ka aikata shine wannan prescription din shi kenan yanzu sakamakon shi ne yanzu yazo yake samun ka Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan da cikin bayan Allah yana cewa da yake salloli da ake yi an kakkasa su ne akwai wanda ake yin su da asuba akwai wanda ake yi da azan akwai wanda ake yi da yamma akwai wanda ake yi da daddare shi Allah subhanahu wataala sai ka sa maka wannan yace kaga fa subhanallahi na tuntuna wa hina tusbihuna kaga lokacin yamma aka ce salloli guda biyu sun shiga sallan la'asar da kuma sallar magriba wa hina tusbihuna da lokacin kuma wa hina tusbihuna lokacin asuba sallar asuba ta shiga ولو الحمد في السماوات والارض وعشيا سكتي صلى العصر ne ta fara dawowa nan wurin wahina sun ziruna suka ce sallan azhar ne ne so wurin gashi nan kai ma daga jiji ko da baka je makaranta ba ka ga an ce azhar sun ziruna an gani ko to wani malami ya ce to ka gani kenan abinda ake nufi kenan wani bawan Allah Allah subhanahu wataala ya saka masa alheri yace ai ibn abbas Abdullahi bin Abbas ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ce yayin da ya yi asubanci ko ya wayi gari ya ce fa subhanallahi hina tumsuna وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تسهرون to dukkanin abin da ya kufce mana na aikin dada cikin dare Allah subhanahu wata'ala zai tumfaye maka za a ninka za a kawo maka ladan haka nan wanda shi kuma da daddare da yamma ne yace subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tusbihuna Allah subhanahu wata'ala zai tumfaye maka ayyukan lada da karasa a cikin yini din saboda haka kai dan wara ke kallon da kuma sauraron gagara ba fa ya same mu dali da kai mu yunkuri mu rike wannan ayan mu rika maimaita ta safen mu da maraicen mu in Allah subhanahu wataala ya yarda za mu shiga cikin rahmat ka gani ko wannan ayan kuma yana daga cikin abin da malaman sufaye suke amfani da ita wurin wurin raba ayyukan sai su ce maka da safe zaka tsaya kai lazimi kai tasbih da asubahi ka gani asubahi da la'akar ma zaka tsaya kai asubahin ka da za ka tsaya ka yi tasbihin ka gani ko shine a matsayin lazimi na yamma sannan kuma za ka tsaya ka yi ne kai kai kai waziba to wannan waziban ko dai ka yi shi da asuba ko ka yi shi da la'asar ko ka yi shi da magariba ka ga dai sun hada wannan lokutan da Allah subhanahu wataala yake so a yi masa tasbihi a cikin bisa umarnin sa cewa fa subhanallahi ay fasabbihullah aiki wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbih wannan yana da cikin fahimtar su Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu tsari kuma wannan hadisin Abu Dawud shi ne ya rawaito mana shi da isnadi ingantacce Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alheri aya ta gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya mana cewa yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya ce in kuna son ku fara gane girman Allah subhanahu wata'ala yace to ni ne ji Allah ni ne wanda yukhrijul hayya min al-mayyit yake fitar da yukhrijul hayya min al-mayyit yake fitar da rayayye daga cikin matacce wa yukhrijul mayyita min al-hayy sannan ya fitar da matacce daga cikin rayi wa yuhyi rabba wa yuhyi al-arda ba'da mawtiha sannan ya raya kasa bacin da can ta riga ta mutu wa kadhalika tukrazuna yanda kuka ga haka haka nan kuma za a fitar da ku menene ma'anar aya ma'anar aya wallahu ta'ala alam Allah subhanahu wata'ala yace yana fitar da rayayye daga cikin matacce wannan abun matacce ne amma sai Allah ya fitar da rayayye daga cikin sa malamai suka ce kamar misalin ɗan adam ai ɗan adam daga cikin mani ake fitar da shi wannan mani ai wata ce an gani ko amma da shi an fitar da mutum daga jikinsa kamar in Allah subhanahu wataala yana nuna mana ai ta wannan matacce ne wannan motsi ne kun baya motsi amma daga jikinsa sai a cire da tsuntsu sai a cire daga cikin kwan sai a cire kaza ko tsuntsu ko wani abu makamancin haka wanda yake da alaka da kwai ne yake ka gani ko sannan wa yukhrijul mayyita min hayy sannan ya fitar da matacce daga cikin rai to malamai suka ce to yaya kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun ce misalin za ka kara kallon kara ganin kallon girma na dan adam din nan shine rayayye yanzu an ce kuma ana fitar da matacce daga cikin su menene ake fitarwa mani rayayye ya fitar da matacce gashi nan mani a kafa zai zama mutum ne yanzu ba zai zama ba an gani ko haka nan wannan tsuntsu din shine rayayye yanzu sai kuma ya tsuguna sai ya fitar da menene sai ya fitar da kwai mata ce ne kwan tunda kwan ba zai tashi ba zai tashi ba zai zama tsuntsu ba wallahu ta'ala alam sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa yuhyi al-arda ba'da mautiha sannan Allah subhanahu wataala yana rayar da ƙasa bayan da ta mutu za ka ƙasa ta bushe har kwantawa za ka iya a wurin amma Allah subhanahu wataala in yayi nufin ƙasan nan ta rayu kawai sai ya saukar da ruwa da ya saukar da ruwa daga sama kawai shi kenan kawai kankace ne ne kwana ne kwana biyu kawai sai kasa kawai ta ɗauki shi kawai ta fara fito da ciyayi kawai za ka za ka tambaye kanka wai wane ne ya zo gidanka yake shuka maka wannan ciyayi sai ka ce babu kuma amma kuma ga ciyayi ka san da babu ya zuga to wa ya shuka baka sani ba to yadda ka ga wannan wurin matacce ne da babu shuka yanzu daga ruwa ya sauka kuma sai ga shukoki sun fita Allah subhanahu wataala ya ce to ni ke na raya ta da aka ta mutu yanzu ni na raya ta an gane wannan ko abin ya yi da ta mutu ai ba za ta shuka ba zai fito ba yanzu ruwa na sauka an raya ta kawai sai ga meye ruwa ya raya wannan kasa shuka da rasu shi yasa wani ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاقتضى به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تكن بالأمس الله سبحانه وتعالى وأنا آية سوى كبقى مثالا رايو الدنيا kamar ruwa ne aka saukar da shi daga sama kamar an zama min sama da na ba su shi kenan sai ya shafu da wannan kasan nan da nan sai ka ga abubuwa shuka iri iri sun fito wannan akuyoyi za su ci wannan raƙumi ne zai ci abinda akuya za ta ci ba raƙumi zai ci ba abinda saniya za ta haka za ka ga Allah subhanahu wataala ya bambanta in kuma ka ɗibo ka kawo zai ga sun ci ko ba haka ba yanzu ka ɗauko harawa ka ba ka ba zomo ne in ka ba ki wani ci ba so da ba a cikin shi bane amma wani ne ke fito da su nan sai a nuna maka Allah subhanahu wataala ne yake in ma a ciyayin da suke tsorowa ne da kansu in kai in ka sai ma wanda ba nashi bane ba zai shi ba an gani ko sai Allah subhanahu wataala ya ce hatta idza kamar an zanna min sama fatul bi nabatul ard fatul bi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal anam daga cikin ababen da mutane suke shi da kuma dabbobi kaga mu ma mutane mun amfani da ruwan ne ruwan ya zo a yi noma a yi wannan shikenan nasu kenan wal anam da dabbobi hatta idza aw zuhrufa har sai lokacin da kasa ta yi kawa ciyayi sun yi kyau noma ya yi kyau mutane sun fara jin daɗi wa zanna ahluha annahum qadirun alaiha har mutanen da suke da wannan noman ko suke da wannan gonan sun fara jin daɗi in gidan ka ne fulawa sun sun fara yin kyau kana jin daɗi cewa kai fulawa kaza tana da kyau dubu talatin kenan na siye ta ai anti snake ce a kana jin daɗi shi ke nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hatta wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha mutane sun fara tunanin su suke da iko da ita hatta ha amruna lin aw nahara sai mu zake musu da al'amarin mu cikin dare ko ko cikin yini fa asbaha shi man tazuhu ya sai ta zamanto kaman abin ta zamanto abin da kasa ne za ta rika kura za ta iska za ta rika aiki da ta Allah mun tuba Allah ya mun a wani sunan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wajen matal hayat dunya kama in anzalna min as-samai fasl bi nabat al-ardh fasla hashiman tadruhu riya na suratul kahf kenan Allah ya fi mana fa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yanda kaga mun raye kafan nan bayan ta mutu yanzu ga shukoki sun fi fito wa kadhalika tukrajuna haka nan kuma zamu mene haka nan kuma zamu fitar da ku bayan kun mutu an birne ku ba a ganin ku kun zama kasusuwa haka nan za mu tafar da ku wani bawan Allah subhanahu wani bawan Allah yake cewa fadan Allah subhanahu wata'ala cewa yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun yace ai shi abin da yake da fahimta akan wannan shi ne dan adam din nan Allah subhanahu wata'ala ya yi shi kala daban-daban daga cikin su wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mumin ko akwai muminai kin azra haka dama Allah ya yi duniya akwai muminai akwai wanda ba muminai bane ma'ana kafirai ne to Allah subhanahu wata'ala yana da wani iko a jikin mumini mutum ne mumini sai Allah subhanahu wata'ala ya shiga kafiri da gaske shi kamar misali misali mafi ban so mutum ya tsoron Allah subhanahu wata'ala ganin cewa kai malami ne ko kai basarake ko kai mai kuɗi ne kai ya ruɗe ka ka ji tsoron Allah misali mafi ban tsoro misalin yaron annabi nuhu annabi nuhu ɗaya ne daga cikin manyan manyan annabawan Allah da ake kira su suna ulul azmi amma Allah subhanahu wata'ala sai ya fitar da matacce daga jikin shi matacce domin wanda ba bai yi imani da Allah ba ai matacce ne ba haka Allah ya fitar da wannan yaron daga cikin annabinsa ba annabi nuhu alaihi salatu wasallam har annabi nuhu yana cewa innabni wa inna wa alaka da yake magana akan cewa ga yaro na kuma kayi min alkawari cewa wa qala nuhu rabbi innabni innabni min ahli wa inna wa alaka alhaq cewa ya Allah kai ka min alkawari zaka fira da ni da zuriya to wannan kuma yaro na min Allah subhanahu wa ta'ala ce a'a innabni min ahli yaro yaro na ni dangi iyali na ne ba Allah ya ce innahu laysa min ahli ai ba ba ahlin ka bane tunda bai imani ba yanzu an cire shi an ba da shi kyauta kawai ga makamashin wuta abin da nake nufi kenan an ba da shi kyauta ga makamashin wuta to aya na biyu kuma ko gaba na biyu da yace wa yukhrijul mayyita min al hayy shi wa yana fitar da matacce yana fitar da rayayye yanzu daga cikin mai daga cikin matace misali mafi ban tsoro a nan wurin shine misalin matan Fir'auna matan Fir'aunan nan kowa ya riga ya santa cewa mijin nan nata azzalimi ne azzalimi ne ya yayyanka yara sama da miliyan daya me yasa waye yanka wayannan yaran jarirai ba jariri zai bi me yayi to amma ya yanka shi sama da miliyan daya wai dalilin shi yanka wayannan jariran shine a shi wai bokan shi ya gaya masa cewa za a haifi wani jariri shi ne zai zamanto sanadiyan rushewar mulkinsa to tun da haka ne jariri za a haifa da zai kawo sanadiyan rushewar mulkinsa duk jaririn da aka haifa sai a yanka shi kaga ma ba bai rayu ba lantana ya girma ya zo ya zo ya zama sanadiyan mutuwan nashi ko sanadiyan rushewar mulkin nashi shi yasa ya ta yanka a lokaci da har lokacin da Allah subhanahu wataala ya kawo annabi Musa gidan Fir'auna Fir'auna ba bai cire rai ba. Amma matai take cewa a sa an nasa giza wala a sa an yanfana aw nasa giza wala. Ko qurratu aynin li walaka la tablu cewa a aka a kashe shi. A kashe wannan yaron. Zai amfane mu ko ko mulke shi a matsayin yaro a matsayin da domin duk wanda walkai ka walkai muhabbatan bi diwan suna ala ainihi tamshi wa taqulu hal adullukum ala man yafulu farjana ka lawan min kai karra ainuha wala kaza to duk wanda yaga annabi Musa sai kyawun shi dibe shi yaga cewa kai lalle lalle lalle lalle wannan yaro yana da kyau to ita matan annabi matan fir'auna sai take cewa to la taqtulu asa an yanfa'ana aw natakidu wala to wannan misali ne wanda ya kamata shi yasa ko a cikin wannan sura surat tahrim Allah subhanahu wataala ko talatu ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa daraba Allah matalan ladina kafaru ra'at nuh wa wa daraba Allah matalan ladina kafaru ra'at nuh wa ra'at lut kana ta ta da abdain min ibadina salihin fa kan gauma mata yan annabawa guda biyu Allah ya ce dubu ta zanfa ma'anan ayan ke matan wane ne yace imratu nuh wa ra'at lut matan annabi nuh da matan annabi lut kaga girman ba ɗan kaza ne hana Allah subhanahu wa ta'ala ya sa matan mutum a wuta ba girman annabta mutum in matan mutum ba Allah ba ba zai hana sa ta a wuta ba to amma ana wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa daraba Allah matan alladina amanu imra'at fir'auna id qalat rabbi ibn li hada ma ita ce wanda ce rabbi ibn li indaka baitan fil janna wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min al-qawmi adh-dhalimin wannan ayan tana daga cikin abin da ya kamata musulmai su kara mai da hankalinsu ko da yaushe su rika wa yaransu addu'a kyawawan addu'a to Allah subhanahu wata'ala ka sanya wa'annan yaran nawa zaman so qurratu aini ya'ya ne masu sanyaya mini rai masu taimako na masu cin kaina kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa ko da yaushe mutum musulmi ya faɗa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayni waj'alna lil muttaqina imama abinda musulunci yake ta kokarin musulmai su zaman tuke ba kawai akan yara ba ta ayi sai malami ne sun da haka ba komai a addu'a addu'a addu'a addu'a iyayen mu Allah ya saka musu alheri addu'o'in da suka yi ta mana kenan mu ma da muke tasowa yanzu to bai kamata ko mu bar yaran mu haka ba da kai nake sosai dai ke ma da ke nake yaran mu a cikin addu'a a yi yin addu'a a yin addu'a Allah ya shirya Allah ya tsare da yawa daga cikin waɗannan matsalolin da ake ta gani yanzu a cikin al'umma to rashin yi ma yara addu'a shi ne ke kawo wannan shara wannan yan tsara suka wayannan yan kidnapping wayannan yan abin amma da shi an tsaya an yi addu'a din shi Allah subhanahu wataala ne an sa addu'a ne Allah subhanahu wataala ne an sa addu'a dan wani ana daga mun hannu cewa lokacin da aka diban ma lokacin ya riga ya kawo jiki kuma yau wannan yan aya ta 20 da ko aya 19 nan a nan ne za mu tsaya za mu rufe tafsirin namu na wannan shekara cikin amincin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu shekara mai zuwa da rai da lafiya za mu dafa daga inda muka tsaya abinda muka faɗa a cikin wannan karatukan tun daga farkon ramadanan nan har zuwa yau 27 ga watan ramadanan nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana malamanmu da shehunanmu da muke cin albarkacinsu har muke iya yin wannan karatun sakamakon karantar da mu da ilmantar da mu da suka yi gabaki ɗayansu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana su Allah subhanahu wa ta'ala ya faranta musu rai cikin zuri'ansu dan alfan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jagoran mu farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa lafiya Allah ya saka masa dalili Allah ya saka masa dalili da jagoranci da yake yi mana kuma yake kara shigar da mu kan hanya mu daidaiciya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri Allah ya amfana zuri'ansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da amfani da shi wurin shiryatar da al'umma sauran ɗan uwa da suke ta ilmantar da al'umma ba dare ba rana Allah subhanahu wataala ya saka mu alheri Allah ya kara musu Allah ya kara mana gaba ɗayan mu muwafaqa Allah ya kara mana tawfiki da al'ummar san Allah sallallahu alaihi wasallam ku da kuka jimirin kallon mu da kuma sauraron mu kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka mu alheri Allah ya wuce ku albarka Allah subhanahu wataala ya amfana zuri'an ku malam Tijjani Babasko muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa alheri Allah ya raya Muhammadu Bashir da aka samu Allah subhanahu wataala ya tayyaba shi sannan media team namu ba za mu yi kasa a gwiwa ba wurin musu addu'a Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Allah subhanahu wataala ya ƙara karfafan su biyan bukatun da suke nema wurin Allah subhanahu wataala ga baki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya musu abin da suke gudu da abin da mu ma muke gudu ba dare ba rana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu ya kare su don alfan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin abin da zai zo ya tada hankalin al'umma dare ko rana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu Allah ya kare mu wannan hali da ake ciki na wannan pandemic din nan wannan corona din muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dauki alfarman wannan wata alfarman wannan rana da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alƙur'ani mai girma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dauke shi Allah ya wa'inda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu lafiya masu lafiya cikin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu lafiya ina barin addu'a a daidai wannan gaban mahaifina da Allah subhanahu wata'ala ya tsaya yau ya cika shekara shida kenan da wafatinsa ko shekara shida kenan da wafatinsa mun ina barin addu'a Allah subhanahu wata'ala ya jibta rahma a gare sa Allah subhanahu wata'ala ya dauka da darajarsa Allah subhanahu wata'ala ya hada shi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam mu da ya bari da sauran yan uwa da iyayen su kai wafati muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya mana albarka sauran yan uwa ma da suke raye gaba ɗaya mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana albarka innahu wali zalik wal qadiru alayhi ni'mal maula wa ni'mal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh